الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa musulmai yau ma gashi cikin yardar Allah maɗaukaki da dacewa daga wajensa ya sake kawo rayuwarmu wannan yammaci na laraba wanda ya zo daidai da tara ga watan ramadan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta 1442 gashi Allah madaukaki ya sake tara mu a wannan majalisi wato masjidi sunna kamar yadda muka saba taruwa a kowane dare a wannan wata mai albarka don mu rusuna mu ji fassaran ayoyin alkur'ani mai tsarki karkashin tafsiri ko asalin tafsiri mai suna raddul azhani ila ma'anil qur'an wallafar shehin malami abubakar mahmud gumi allah maɗaukaki ya saka masa da mafi kyawun sakamako kana da ta'aliki da kuma ƙarin haske da wani ɗaya daga cikin ɗaliban malam yewa littafin ya ambace shi da suna ibahul ma'ani shi ma Allah madaukaki ya saka masa da alheri mu da muke karantawa da masu sauraro muna roƙon Allah tabaraka wata'ala ya sa alƙur'ani ya cece mu ranar alƙiyama to in ba a manta ba muna karatu ne cikin suratu yasin ajiya mun karanta daga aya ta farko zuwa aya ta shida don haka yau matashiyarmu ita ce aya ta bakwai a wannan sura mai albarka aramma bismillah نعم na'am Mm. نعم إنا نحن مم. Ahsantum wato Allah madaukaki ya ci gaba da bamu labarin mafiya yawan mutane ba za su zo wato ba za su zauna akan gaskiya ba da haka sai ce laqad haqqal qawlu haqiqa maganar ubangiji ta cancanta ta wajaba ala aktharihim bisa mafi yawan mutane Allah madaukaki zai azabtar da su Allah ka tsare mu daga azabarka fahum la yu'minuna saboda ba za su yi imani ba inji Allah ai al-aktharu mafiya yawa ba su yin imani qalilan ma tu'minuna ko qalilan ma tadhakkaruna duk masu imani Allah ya ce yan kadan ne masu wa'aztuwa yan kadan ne Allahumma ja'alna min al-qalil Allah ka sanya mu cikin yan kadan din nan inna ja'alna fi anaqihim aghlala Allah madaukake ya ce mun sanya kukumi a cikin wato wuyansu wa fi aidihim da hannuwansu ake kukumewa a daure a wuya bi an tudammu ilaiha al-aid a kama hannayen mutum guda biyu a kai wuyansa a daure shi wannan shine kukumi bawushe yana cewa daurin tankila fatujma'u al-yadu ila al-unqi a taro hannaye haka a daure da wuyan mutum ko bawa haka ake matsauri fahiya ai al'aidul majmu'a ilal azqani hannayen suna zuwa har wajen haɓansu wahiya mujtami'ul lahayaini azzaqanu shine inda wato gemu yake taruwa fahum muqmahuna ay rafi'una ru'usahum sun daga kansu sama an daure su kuma haka la yastadi'una khafdaha ba za su iya sunkuyo da kai ba wa hadha tamthilun mala yace wannan misali ne wal muradu abin nufi annahum la yad'u la yad'ununa lil imani ba za su motsa ba ga imani wala yukh wala yukhfiduna ru'usahum lahu ba za su saukar da kansu ba dan ainihin tawari'u su karbi imani sai Allah ya ce waje Allah min bai ni aidihim sadda mun sanya wani toshiya a gaba gare su wa min khalfihim saddan kuma an sa kariya ta gaba ta bayansu bi fathi sini sadda wa qura bi dhammiha sudda fil mawdu'ain fa aghshaynahum fahum la yubsirun Allah ya ce muka ainihin lillibe su muka libe idanuwansu ba sa gani تمثيل أيضا لسد درف الإيمان عليهم وتو تمثيلا أيضا لسد درك الإيمان عليهم wato Allah ya sake buga misali cewa duk wata hanyar imani zuwa gare su Allah ya toshe ta ba za su yi imani ba Allah ka buɗa mana hanyar imani wa sawa'un alaihim a anzartahum kuma wa'annan da Allah ya kange sunan daidai ne ka musu gargadi ka musu wa'azi bi taqiqil hamzataini a anzartahu wa bi ibdali thaniyati alifan anzartahum qira'a biyu ce ko wa qira'a bi dhammi na'am wa tashiliha wa idkhali al-alf bayna al-mushilati wal ukra am lam tunzirhum kuma baka yi musu gargadin ba la yu'minuna ba za su yi imani ba ai lan yanfa'uhumul inzaruka lam yanfa'uhum inzaruka wa'azinka ba zai taba amfanar da su ba inna ma tunziru man ittaba'a dhikra Allah ya ce wa annabi sani kawai kai kana yin gargadi ne yanfa'u inzaruka gargadinka yana amfani manitta ba a zikira ga wanda yake bin alkur'ani ya yi imani da shi yana karanta shi gabansa na aiki da shi wannan shi ne in ammar wa'azi da alkur'ani sai ya yadda wa khashiyar rahmana bil ghaib wanda yake jin tsoron ubangiji mai rahama a fake ai abadahu bil ikhlasi wa khafahu yana bautata masa da ikhlasi kuma yana jin tsoronsa walam yakfur bihi bai kafircewa ubangiji ba wannan sai Allah ya ce fa bashirhu bi magfiratin kamasa albishir da wata irin gafara wa ajarin karimin da wani lada mai girma wa huwa aljanna ita ce aljanna Allahumma ja'alna fiha thumma bayyana ta'ala ma yandawi alaihi al-inzaru wat-tabshir sannan sai Allah madaukaki ya bayyana abin da gargadi da albishir yake tattarowa wa ma tabammanat alaihi risalatu da abin da saƙo wato manzancin manzan Allah ya kumsa in ɗiwa'an ijimaliyan wato yadda ya naɗo abin a haɗe wata jari tafasiluhu fi jami'i sura yanzu kuma za a yi abin daki-daki a dukkan suran faƙala sai Allah ya ce mai ok akwai saura inna nahnu nuhil mauta kaga a cikin shimfiɗar da muka yi jiya an ce Allah shi yake rayar da ƙasa bayan ta mutu to ga ayar Allah ce inna nahnu nuhil mauta lalle mu ne muke rayar da matattu bayan mutum ya mutu sai Allah ya rayar da shi lil ba'thi ya tayar da shi wa naktubu ma qaddamu wa atharahum fi suhufil mala'ika wato sai mu rubuta abin da suka gabatar na ayyukansu a cikin takaddunsu da yake hannun mala'ikun ubangiji fi hayati duk abin da ɗan adam ya yi a rayuwarsa ta duniya is recorded akwai fim ma an kana so za a nuna ma sadda ka ɓuya kake munafirci sadda kake nuna kai ne mai addini ashe mugun munafiki ne ana nan da hotonka ranar alkiyama za a cire maka a baka a sa ma ka gani kamar kyamaran nan ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba a ce karanta littafin aikinka ya ishe ka kai wa kanka hisabi a yau Allah ya ce manihtada fa inna ma yahtadi li nafsi duk wanda ya shirya ya shirya ne don kansa wa man dalla fa inna ma yadillu alaiha duk wanda ya bata ya bata ne don kansa batan wani ba zai shafi wani ba in uba ya bata sai a kai uba wuta ɗa ya tafi aljanna in ɗa ya bata babansa nagari ne ɗa sai ya yi wuta uba ya tafi aljanna kowa ta kansa ne a ranar alkiyama nafsi nafsi wata kadda adbikumul asbabu haka qur'ani ya faɗa a sura ta biyu wato suratul baqara don haka sai Allah madaukaki yace zai yanke wannan alaƙar za a rubuta abin da ɗan adam ya yi a rayuwar duniya min khairin wa sharri alherin da kai za a rubuta sharrin da kai za a rubuta lijazu alaihi don a yi sakamako a kai wa atharahum athar bahaushe ya ce wanji kamar ka taka nan da kafarka in ka daga ai za a ga alamar kafa shine athar to idan mutum ya yi aikin kirki kamar wanda ya gina masallacin nan ko wancan in ya mutu wannan asar din ko da masallacin ya rushe ba za a daina ba shi lada ba matukar akwai wanda zai ce an taɓa yin masallaci a nan gurin wannan shi ne athar yana binne shi Allah ka ba mu ikon barin wani aiki na alheri da aka yace wa atharahum ai mastanna lahu ba'dahum wato abin da aka yi koyi da shi bayansa babu mai asar kamar manzon Allah duk wanda kaga ya musulunta a duk duniya sanadin annabi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam min asarin hasan na wanji wanda yake mai kyau ka ilmin allamuhu kaji asar kamar ilimi da mutum ya sanar kaga gumi ga asar nasa raddul azhani ila ma'anil qur'an kuma littafin Allah ya sa mar karbuwa wanda ya iya in ya karanta sai a amfana da shi wanda ya karantar ya bar asar au kitabin sannafuhu ko wanda ya rubuta littafi ko mun karanci littafin da kai matukar ana karantawa ana amfana da shi ka bar asar to yanzu karatun da ake yi mala'iku suna ta rubuta maka lada lalle aikin kirki alheri ne ko au hubusin ko hubusi an san hubusi a nan yawanci ba cika yin hubusi ba kamar allah ya ma dukiya sai ka gina gida dubu irin wadda gwamnati take yi a can namu ko ɗari ne ko ɗari da hamsin ko to irin wani in kai gida guda dubu sai ka ce wannan gidan duk talaka ya shiga ya zauna ai kyauta amfanin kudi alheri malam amma kana rike kudi kai ma ba zai amfane ka ba don haka wannan shine hubusi idan mai hubusi ya sanya sharadi a gidansa misali ko kayan hubusi sun ce sharɗul waqifi ka nassu shari'i misali kayi gidajen sai ka ce a sa haya kudin in an karba a samu alarammomi masu karatu alkurani an rama a maka ne ake wana nan sai dai kai ta karatu kai haƙuri Allah sauwake a dinga ba su to yadda ya faɗa haka za in yace a a sa makarata alkur'ani su zauna da su da iyalansu daidai ne haka za a yi sharɗin waƙifi ka nassi shari'i wanda ya hubusi ya sa sharaɗi kamar nassi ne na shari'a dole sai an bi abin da ya ce a yi to wannan hubusin da kabari ake amfana da shi shine asar ai waƙafin kaga hubusi shine waƙafi habasuhu au bina'in banauhu min masjidin ko mutum ya ginin masallaci ba wai ka gina gidanka ƙato ba ko kai gidan haya a ce ai yana da gidajen haya ka cuci kanka ka bar wa 'ya'yanka watakila ba za su yi aikin alheri ba ba za su ma addu'a ba to haka ka shiga uku dukiyar da Allah ya baka bata amfane ka ba sai ka ware wasu gidajen in kana da gidaje ɗari kana da 'ya'ya to sai ka ɗabi ashirin kai sadaka da su don Allah ne ya baka shi ya ce kai sadaka amma ka kankame dan naka ma sai zama irin ka mai kankamewa kaga an yi biyu babu Allah ka shiryar da mu auri badun ribado shine tsaro kai abin da zai tsare addinin musulunci ilimin nan yana daga ciki taimakon musulmi yana daga ciki ƴaƴan musulmai marayu a taimaka musu na daga ciki musulmi gajeyyu a taimaka musu din ribat ne aukan ɗaratin ko mutum ya gida gada ko ya lambatu ko ya kwalbati a anguwarsu ko a garinsu ƙanɗara kenan ka san mai kuɗi ya yi gada ai kuɗin ya yawa ko in za a yi daren lebo da sauƙi kwangilan najeriya ne ya ce maka biliyan kaza kuma ƙarya ne ka je ka sayo garawul da yashi da waye ka ɗauko injiniya ka biya shi a yi aikin ka gani duk wannan zuren da aka yi sai ka babu ya zube to yana daga ciki a ce wannan gadar wane ne ya yi ta asar ne na'am au na hau zalika ko abubuwan da suke kama da wannan kamar mutum ya gina laburare ko ya gina asibiti ai al'umma za su amfana ko ba haka ba au sayyi'in ko mutum ya bar mummunan asar kama a ce mutum ya mutu ya bar gurin kallon bal asar nasa bai da kyau ya mutu ya bar sinima ya mutu ya bar gidan karuwai sayi'ul asari ke Allah ka tsare mu ka wazifatin wazafaha ba'dhu dhullami 'ala al-muslimina Allah jikan malam gumi ka san baya tsoro shi kaman wazifa din nan da yan tijaniya suke yi a zo a taru a masallaci a kewaye a sa wani ɗan farin kyalle wannan farin kyalle in ka ji ƙarya da take kansa allah ya sauƙaƙe shi ne mala ya buga misali ya ce ka wazifatin kaman wazifa wazzafa ha ba zullami alal musulmi wadda wasu daga cikin azzalimai suka ɗora wannan aikin akan musulmai ko su ɗora musu wani aiki na cutuwa a ce in ana wazifan nan magana ma wai ba a yi kuma wai wannan farin kyallon annabi yana zuwa ya hau kayi duk gunda ake wazifar akwai annabi kaga ƙarya ta tabbata yi wani ɗan ɗariƙa yana yi sai abin ya sosa masa rai sai ɗan kama ƙyallon haka sai ya ja sai ya je na bin sai ce a'a kaga common sense kenan iman ai hankali an baka don ya amfanar da kai ne kaga amfani aka yi da hankali ai akwai adilla akaliya kuma an yadda da ita dalilai na hankali akwai magana da yin an yi hankali ba zai yadda ba akwai wadda yin aka yi zai yadda akwai wadda sai ko da hankalin sai an samu dalili kuma na shari'a dalilin shari'ar kuma sai ya inganta kaji ba sunna kenan wasikkatun ahdathaha fiha taskhirihim da ainihin wani aiki da aka fara wanda za a hore wa mutane shi wa shay'un uhditha fihi saddun an dhikrillahi min al-alhani wal malahi da abin da aka fara shine wa shay'un uhditha a fari wani abu fihi saddun an dhikrillah a cikin abin za a kange mutane daga addinin Allah a hana su karatun alkur'ani a hana su yin sallah akan lokaci kamar mai kaman football tana ciki kullum yara ba su da aiki a dabobinsu sai mitin sai musun bol ko to wayanda suka assasa dama bol din yahudawa suka kagota saboda mi saboda su shagaltar da 'ya'yan musulmai ga barin karatun alkur'ani da barin sunnan manzon Allah da yawa za ka samu yara sai irga maka 'yan tim na kulob kaza na ƙasa sai wani irga ma na ƙasa goma ya san sunayensu amma kace ya gaya ma sahabbai goma da annabi ya albishir cewa yan aljanna ne wallahi bai sani ba ai biyun ba za su haɗu ba in ka san wannan ba ruwanka da wancan shirman in ka kama shirman to nan ba naka bane diddani lam yajtami'ani kishiyoyi guda biyu ba za su haɗu ba a zauna lafiya zai yiwu ba zai yiwu ba to shine mala yace kaman wani abu da aka kaga wanda zai hana addini min alhanin kaman waƙe-waƙe ka dubi diramar hausar nan aka muku wani hadda wai arewa 24 wai ai abin hausawa ne kuma ƙarya ne wasu miyagu aka yi amfani da su tun daga amerika aka zaɓe su aka sanya maƙudan dukiya a zo dai a sake wargaza tarbiyyar 'ya'yan arewa saboda arewa an ga suna da riko da sunna suna da riko da alkur'ani suna da kishin addini suna da kunya kafin diramomin nan su faru da ba za ka ga yaro saurayi da budurwa suna tafiya ba mu muna yara idan mutum da kekensa ya ɗauko mace ko kanwarka ne sai a ce kare ya ɗauko mushe kai ka sani ko to yanzu haka ake yi yaro da ɗan ledis ɗinsa roba-roba sai ya ɗauko budurwa ya je ya saya mata mitfai ne saya mata waye ko ina za su ko ina za su ko mi suke yi Allah ya sauƙaƙi to fa duk a cikin wancan abin suka ga suka koya har an kai fagen da an cire kunya a wajen 'ya'yan musulmai mata in za a biki ko a wajen neman aure ana rungume-rungume to ina zai yi albarka sai an samu tasirin wannan abun kai in ka haifi yarka irin guma kai kai taka sai an yi zina da ita saboda kai ka bude hanya albadi huwal azlam wanda ya fara shi ya fi kowa zalunci da aka wayannan abubuwan dole sai an yi watsi da su in ba haka ba muna cikin fitina Allah ka tsare mu au malahin ko ko ababen wasa kaga da bol din naka da monopoly ne sunuka ne wane ne wasanni dai ga sunan iri-iri wani hau zalika lil khabaril mashhur mala yace ya faɗi wannan ne saboda hadisi shahararre wadda annabi yace man sanna fil islami sunnatan hasanatan wadda duk ya sunnanta wata sunna mai kyau a musulunci fa amila biha man ba'dahu wadda yazo bayan sa yayi aiki da ita kana lahu ajruha to ya zan yana da ladar wannan sunna wa mithlu ajri man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim shay bayan ladansa yana da ladan ko mutun nawa ne suka yi koyi da wannan sunnar kuma ba za a tauye wa kowa ladansa ba wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan wanda ya kago mummunar sunna mummunar hanya a musulunci kana alaihi wuzruha nauyin zunubinta yana kansa shi ne kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu kuma ladan a wato zunubin wanda ya aiki da wannan hanyar tasa bayansa yana kansa min gairi an yunqasa min ujurihim shay'un ba tare da an tauye komi ba a ladansu wannan hadisi ne ingantacce akhrajahu muslim fi sahihi shi ne hadithi na 6,975 wa ahmadu fi musnadihi imamu ahmad ibn hanbal imamu ahlus sunna ya fidda wannan hadisi cikin musnad nasa hadisi na 6,975 shi ma wa tirmidhiyu abu isa tirmidhi shi ma ya fidda wannan hadisi cikin sunan nasa hadisi na 2554 min hadisi jurair bin abdullahi radiyallahu an hadisin na sahabi mai suna jurair dan abdullah Allah madaukaki ya yarda da shi qaddama al-ihya'u 'ala al-kitabati Allah ya gabatar da rayarwa bisa rubutawa me yasa dan sai da yace inna nahnu nuhil mauta sai ce wa naktubu mu muke rayar da matattu bayan sun mutu kuma mu yi umarni da rubuta abin da suka gabatar na aikinsu da wadda suka bari ake koyi da shi me yasa ya gabatar da haka malai ce li'annal ihya'a huwa al-mu'tabar domin rayarwan shine abin lura wal kitabatu mu'akkadatun mu'azzamatun li amrihi rubuta wannan karfafawa ne da take girmama al'amarin wato rayarwa wa kullu shay'in wa kullu shay'in ko wa kullu shay'in kowane abu malaita nasbuhu nasabahu bi fi'lin yufassiruhu ya man nasaba ne da wani fi'ili wanda zai fassara shi ahsaynahu kowane abu Allah ya ce mun kiyaye shi ai babatnahu fi imamin mubin a cikin ainihin lauhul mafuz kitabun wa huwa lauhul mafuz qabla al-khalqi wa qabla al-ihya'i tun gabanin Allah yayi halittar tun gabanin ya rayar da halittar ya rubuta abin da halittar za ta yi innama al-maqsudu bil kitabati al-athar abin nufi da rubuta wannan athar din al-mazkura min af'alil ibadi daga cikin ayyukan bayi qada'ul a'zari dan yanke hanzari ne wa ithbatul adl fil hisab da kuma tabbatar da adalci a wajen hisabi malai cewa ba da bayanin isbatin risala bayan Allah ya bayanin tabbatar da manzanci wa isbati kauni muhammadin sallallahu alaihi wa sallama minar rusul bayan Allah ya tabbatar mana a farkon wannan surar cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama yana daga cikin manzanni ala ɗariƙil haƙƙil mustaƙimi a kan hanya ita ce ɗariƙa in ka jance ɗariƙa hanya kenan ta tijjani hanyar tijjani ka bi ta abdulkadiri ka bi abdulkadir ka bar annabi ta jilani ka bi jilani na kashabandi ka bi na kashabandi ga sunan ba adadi wal isharatu ila mawdi'id da'wa da kuma ainihin nuni ga ainihin mawdu'i na da'awa wa huwa wujudillahi al-mursili abinda ake kira din shine samuwar ubangiji wanda ya aiko da annabi bi kasri almadalulu ilaihi bi athari khalqihi wanda ake kafa dalili a gane ubangiji akwai shi sai kaga halittar Allah shi yasa bawo yace halitta aya aya ai alama ce da take nuna akwai wani abu yanzu in kaga wannan wayar yana nuna ma akwai wanda yi ta to wanda yayi wayar ma akwai wanda yi shi ko ba haka bane na'am wa'i na'am wal isharatu ila tadwin amali atba'ihi sallallahu alaihi wa sallama kuma akwai nuni cewa ayyukan mabiya annabi ana rubuta su ana musu diwan shine akwai file na ayyukan mutanen ana ainihin dauka ana recording na'am min husnin wa sayyi'in aikin kuma mai kyau ne ko mummuna bayyana anna amala atba'i rusuli alladhina yakununa ala martabatir rusul wato sai bayani cewa anna amala atba'ir rusuli aiki wato na mabiya manzanni alladhina yakununa ala martabatir rusul wadda suke zama akan martaba ta manzanni al-asaliyina bi hukumul tabi'a da hukunci irin na biyayya labil asalati ba da asali ba faƙala sai ya ce mi wa ke ba mu ruwan nan ne da Allah maɗaukaki ya ce wa darib lahum matsalan kun ga an shiga kissar kenan ko? to ina ga kafin mu fara wannan kissa akwai sanarwa da za mu gabatar ta neman taimako akwai wani bawan Allah ɗan uwa wadda bai da lafiya sannan yana da fama da iyalai an san dai yanayin da ake ciki yanzu wanda ya fara ganin likita yau gani na biyu gobe zai gan shi kuma abubuwan da zai ɗauka na ɗawainiyar suna da yawa da aka ake neman taimako a hannun kowane ɗaya daga cikinmu maza ko mata wadda Allah ya huwa ce mar don a taimaki wannan bawan Allah ciwon da yake da shi ba shi da kyau in ba a tare shi ba zai iya zama mar illa Allah ya sauƙaƙe da aka mu taimaka fi sabilillahi na'am Allah maɗaukaki ya ce wa birib lahum matsalan ka buga musu misali mala ya ce warada barbul matsali fil ƙur'anil karim fil mawaɗi a kathira an ga gurin ko? lamba ta ɗaya buga misali ya zo a gurare da yawa a cikin alƙur'ani li'izzatin nasi Allah yana buga misali ne don yewa mutane wa'azi wa irshadihim da shiryar da su waliyatabiru dan su lura wa minha yana daga ciki qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki da yace wa birib lahum masalal hayatid dunya ka buga musu labari na ainihin wato rayuwa ta duniya kama in anzalnahu minas sama kamar ruwa ne da muka saukar da shi daga sama fahtalada bihi nabatul ard sai ainihin tsirrai na ƙasa suka cuɗanya da ruwa ɗin fa asbaha hashiman tadruhu riya sai wayi gari bushashiyar ciyawa iska tana shekar da shi wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira Allah ya kasance mai iko akan kowane abu wajen a nuna ma rayuwar duniya duk yadda ta kai da dadi da ni'ima a wurin wadda ta yi mar ni'ima din to kamar ruwa ne Allah ya saukar da shi daga sama ruwan nan ya hadu da ƙasa ƙasar ta tsirar da tsirrai wannan abin da ya tsiro din kuma sai rani ya zo irin yanzu ai zai bushe in aka sau iska sai ta sheke shi to haka rayuwar duniya take irin wannan misali dan dan adam ya lura da shi ya gane duniya ba gun zama bane wa qauluhu ta'ala da fadin Allah madaukaki da yace masalul ladina takhadhu min dunillahi awliya ba akwai masu cewa akwai waliyai ba suna rikansu baya koma bayan Allah to sai Allah ya ce misalin waɗanda suke rukun wani ba Allah ba a matsayin waliyai ka matsalil an kabuti ta kazar baita kaman gizo-gizo ne wanda ya riƙe ainihin gidansa an san tautawa yanar gizo wannan net ɗin naku wanda yanzu ta zama fitina ko duniya a tafin hannunka to Allah ya ce wayanda suka riki waninsa a matsayin waliyai suka bar Allah tamfar ainihin wato gizo-gizo ne da ya riki ainihin gidansa kaga dai gidan tautau ko gizo-gizo idan ya shiga in ana rana zai mar maganinta ruwan sama iska duk ba zai mar magani ba to haka wanda ya ce ga wani wali ba Allah ba ba manzon Allah ba ba muminai ba ya sau wannan ya riki wani ya ce shi ne wali to ibadar da yake misalinta kamar shi ne tautau dinnan Allah ka shiryar da mu wa inna auhanal buyuti labaitul ankabuti law kanu ya'lamun lalle mafi rauni daga cikin gidaje shine gidan gizo-gizo inda mutane sun sani suratul ankabuti aya ta 41 wa ƙauluhu ta'ala da faɗin Allah da ya ce, wa zaraballahu matsalan lillazina amanu ra'ata fir'aun kaga Allah sarkin iko ka dubi tsananin kafirci irin na fir'auna sai ba shi mata kuma mai imani har Allah ya buga misali da ita ya ce Allah ya buga misali na masu imani sai cewa imra'atu imra'atu fir'auna ita ce matan fir'auna إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة wannan matar ta kwarai ce ta ce ya ubangiji ka gina mun gida a wajenka a cikin aljanna wa najjini min fir'auna wa amalihi ka tseratar da ni daga fir'auna ka tseratar da ni daga aiki irin nasa wa najjini min alqaumi zalimin ka tseratar da ni daga mutane azzalimai suratul tahrim kama zarabal matsala fi zubab kamar yadda Allah ya buga misali da kuda wal ba'uda ya buga misali da sauro wal kalbi kai Allah ya misali da kare ka san wa aka misalta da kare malami mummunan malami mugun malami mai badda al'umma wadda baya faɗan abin da Allah ya ce da manzansa sai ya faɗi bukatunsa don ya samu biyan bukatar duniya sai Allah ya buga shi ce fa matsaluhu fa matsalil kalbi in ta hamil alaihi yalhath au ta turukhu yalhath Allah ka raba mu da lallage irin na kare wal'a'ma Allah sai ya buga misali da makaho kasan makaho fagamniya yake baya gani yanzu makaho in yana nan zai sauka bai sani ba sai ya dungura saboda ido babu shi yasa annabi ya ce Allah ya ce idan ya karbi ganin bawansa bawansa yayi hakuri yace bai da sakamako sai aljanna mai imani fa kenan kuma mai hakuri ka san wani in Allah ya dora mar abu sai ya ji shi kaman Allah ma ya washe shi ko kudi ya zaga ya zaga bai samu ba sai ya fandare ce kai duniyar ma ta tashi ta gida ta ɗan adam ke ne walbasir a wani gurin kuma allah sai misali da mai gani washajarati ɗaye ba allah ya misali da bishiya mai kyau itacen dabino kenan ka matsali shajaratin ɗaye batin asluha thabitun wa far'uha fi sama tuti ukulaha kulla hinin bi idni rabbiha asalin misalin da Allah yake bugawa kalmar la ilaha illallah ita ta yi kama da wannan kaga in ka ɗauko dibino yana da jijiya a ƙasa ya yi tsawo kuma sai sau wannan tamkar ita ce reshensa kuma sai ya yi ainihin ‘ya'ya a jiki shi ne asluha sabitun wa far'uha fi sama tuti ukulaha tana ba da ‘ya'yanta kulla hinin kowane lokaci bi izini rabbiha na'am sai ce da mi kuma wa shajaratil kabitha wa matsali shajaratin kabithatin ko ka shajaratin ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar a surati ibrahim ne wa abdul mamluki ko Allah ya buga misali da bawa wanda wani ya mallake shi shi mutum ne amma bawa ne a wani dan uwansa mutum abdan mamlukan kenan abu kamu kuma bebe ne baya magana la ya kadiru ala shay'in bai da iko akan komai wa man ya'muru bil adl sai buga misali da wanda yake umarni da adalci wal qur'ani mali'un bil amthilati qur'ani yana cike da misalai wa qala ta'ala allati kadhalika yadribu Allahu al amthalu haka Allah amthala kai haka Allah yake buga misalai suratul ra'd aya ta 18 na'am to kunga sai Allah madaukaki yace wadrib lahum mathalan maf'ulul awwal kenan ka buga musu misali ashabal qaryati mutanen wata alqariya sunan garin andaqiya qa'idatul awasim min biladir rum wato cibiya ce ta headquarter kasar rum idh ja'aha al-mursaluna yayin da manzanni suka zo musu ila akhirih badal al-ishtimal min ashabil qarya ay rusulu isa manzannin annabi isa ya tashi masu wa'azi ya tura zuwa garin andakiya wa qissatuhum tadullu ala irsali isa ashabul qarya isar tana nuna annabi isa ya aika masu wa'azi zuwa ashabul qarya dinnan na'am ligairi bani isra'il wai wannan yana nuna annabi isa an aiko shi har ga waɗanda ba banu isra'ila ba haka ne ko? wa ƙistatum ta dullu ala irsalu isa ligairi bani isra'il ƙisarsu tana nuni an aiko annabi isa har ma wadda ba banu isra'ila ba tamhidan lirisalati muhammadin sallallahu alaihi wasallama don a fara shimfiɗa cewa Allah zai aiko annabi kuma ba na larabawa ba ba na ƙuraishawa ba ba na larabawa ba na duk duniya kowane yare yana ƙarƙashin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka sai ya ce wannan abin da yake nuni kenan ina ne guri ne na koma sama ko? na? allati ta ummu kafatan nasi haka ne wadda take haɗe dukkanin mutane iz arsalna ilaihi muthnain fakadzabuhuma Allah ya ce yayin da aka aiko musu ko muka aika musu wasu masu wa'azi guda biyu suka je suka yi musu wa'azi sai suka karyata su ila akhirhi badalu iz al'ula ay arsala isa alaihi salam rajulaini min alhawariyin annabi isa ya aika mutum biyu daga cikin daga cikin hawariyawa haka ne ko dan su je wannan gari si wa'azi ila an daqiya zuwa garin an daqiya fa inda ma wasala li babil hisni yayin da suka shiga suka zo kofar garin wajada shaykhan yar'a ganaman sai suka samu wani tsoho yana kiwon awaki wa huwa habibun najjari shine habibun najjari sunansa lamba ta uku ne ذكر بعض المفسرين أن هذا الرجل اسمه حبيب النجار yace wasu daga cikin masu tafsiri sun ambaci cewa wannan mutum sunansa habibun najjari haka ne ko walakin lam yarid shay'un thabitun min alkitabi sai dai babu wani abu tabbatacce da yazo daga cikin qur'ani aw sunnati ko hadisi yuthbitu zalika wanda zai tabbatar da haka amma fa wallahu alam Allah shi an mafi sani haka ne ko to lokacin da yaje suka samu wannan dattijo a bakin gari yana ainihin kiwo fa sallama alaihi sai suka mar sallama wa da'awahu ila din suka kira shi zuwa ga addini fa ajabahuma sai ya amsa kira ya karbi addini ba da an arbahu arayahu ayatan ko ba sun nuna masa aya fi ishfa'i ibnihi alladhi kana maridan منذ sanatayn yana da da shekara biyu ba lafiya suka mar addu'a Allah ya bashi lafiya suka bashi kalmar shahada sai ya karba ba su nemi ya biya kudin jinya ba suka mar magani a ɗansa suka mar wa'azi kuma ya yadda fada'a ya lahu fa shufiya suka mar addu'a sai Allah ya warkar da shi thumma dakala ala maliki sai suka shiga wajen wani mai mulki ismuhu antihan min mulukin rum daga cikin masu mulkin rum wa kana ya'budu sanaman yana bautar gumaka fada'awahu ila dini suka kira shi zuwa ga addini fa ba sai yaki wasajanahuma ya rufe su a kurkuku wa darabahuma bil jildi yayi musu duka da ainihin wato bulala fa arsala isa alaihi salam sai annabi isa alaihi salam ya aika ra'sal hawariyina shugaban hawariyawa sunansa shamun as-sayfi ala atharihima yabi bayan su liyubsirahuma dan ya gano su fa dakala shamunul balada mutanakkiran shamun sai ya shiga garin mutanakkir ba wato ba, ba jikinsa ba a sake ba hatta salabil maliki fa akramahu sai da ya haɗu da sarkin ya girmama shi lanahu kana yukfi imanahu domin shamun ya zo ya ɓoye imaninsa ثم لا دفع الملك في شأن الرسولين الأولين sai ya tausasa magana a sarkin ya tambaye shi labarin masu wa'azin nan guda biyu fa gadibal maliku sai sarkin ya fishi wa arada qatlahum jami'a sai niyyar su uku zai hada diyakar su fa balagal khabaru habiban najjari wannan labari sai kai ga habibun najjari fa jaa yasta'difu qaumahu fi ihya'ir rusul sai zo yana tausasa wa mutanensa wajen yadda za su rayar da manzannin nan kama haka Allah ta'ala faƙal kamar yadda Allah maɗaukaki ya kaito ce fa'azzazna bi thalithin sai muka ƙarfafi wa'yancan masu wa'azi hawariyawa guda biyu da wani na uku faƙalu inna ilaikum mursaluna suka ce mu fa an aiko mu ne da saƙon addini zuwa gare ku ƙala ahalul ƙarya mutane wannan alkariya sai suka ce mi ma antum illa basharun mithluna ko ba komai bane mutane ne kwatankwacin mu irin mu daya wa ma anzala arrahmanu min shay'in suka ce ubangiji mai rahama ba abin da ya saukar in antum illa takdhibun ba komai kuke fada ba cewa Allah ya saukar da littafi ya ce a bautata masa ya ce a daina kaza da kaza a yi kaza da kaza ƙarya kuke yi sai suka ƙaryata su to saboda lokaci za mu takaita akan wannan in Allah maɗaukaki ya kai mu gobe za mu tashi daidai aya ta goma sha shida wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
samu a kan lokaci ba za su yadda baka kai wannan duk sai su bari kai an fara sai a zo a ce da to sai ai na taso ne ba to mai tambaya ta farko yana cewa malam ni ne in ke tare eh announcement din na kudin ne suna tattara eh to ba su kawo takardu ko na taimako na kwamitin marayu ba har yanzu ba a kawo ba eh aina babu a kayan da aka kawo yau ba a kawo ba har yanzu dai ba su miko wata takarda ba su da suke tattara mai wannan tambaya yana cewa Allah shiga fatta malam tambaya ta ita ce malam don Allah ka mana bayanin bambancin hubusi da waƙafi ma
duk abu ɗaya ne da hubusi da wakafi duk abu ɗaya ne ka tsayar da abu ba a gadansa yanzu kamar wanda ya gina masallacin na ai hubusi ne kamar makabarta hubusi ne wanda yake yanzu na ga wasu suna sayarwa ko? laki akwai mayun firgi mai makabarta hubusi ne masallaci hubusi ne idan ka gina gida ka ce a yi kaza da shi hubusi da hubusi da wakafi duka abu ɗaya ne yawwa Mayona yana cewa Allah shi gafarta malam tambaya ta ita ce malam wallahi mata ta ce tana fita ba izini na na yi ƙoƙari na hana ta taƙi kuma wata na hudu ban santa mace ba na tambaye ta dalili ta ce haka ta ga dama to malam dangane da wannan al'amari tsakanina da ita miye mafita sai ka je ka samu waliyanka da nata sai a zauna a fitar da mafuta
mai wani yana cewa malam tambaya ta ita ce wato mutum ne ya tsinci wani abu a gurin zamansu sai ya saurara a kan ko zai ji cikiya kuma bai ji wani ya yi cikiyar ba shi ne nake son malam ka faɗa min ya zan yi da wannan suntuwa da na yi zai ajiye ta shekara guda yana cikiyar nan in ta cika to shi kenan in koye sadaka da ita koye amfani da ita radda ya fito ya bashi
mai wani yana cewa malam ya hukuncin sallar mutumin da bai iya tahiya ba gaba ɗayanta ya hukuncin sallar da yake a ba matsala tahiya sai a koya masa abin da aka bi lura da shi shine karatun fatiha da cikar ruku'u da sujada
wani yana cewa malam tana cewa malam ina so ka yi magana a irin mazajen da suke yawan zagin matansu maza suna yawan zagin matansu wasu ma har da duka
ba a zagin a in ka zagi uban mata kamar ka zagi ubanka ne haka ita ma in ta zagi mahaifinka yadda za ka girmama iyayenka haka za ka girmama iyayen matarka haka ita ma za ta girmama iyayenka kamar yadda za ta girmama nata wannan shine ka'ida ta addinin musulunci Na'am.
Wannan tambaya na cewa malam tambaya ta ita ce, shin malam menene matsayin sana'ar shagon tura-turan waƙoƙi da bidiyo da ake yi ma'ana 'yan downloading shin ya matsayin kuɗin da ake samu ta wannan hanyar saboda wani lokacin malam bidiyos ɗin da ake yi zaka ga har da na batsa da kuma waƙoƙi marasa amfani wadda ke ɓata tarbiyyar yara da wannan ba fatan malam tambaya ya ba wa'azi yayi ni ba ruwa na wa'azi yayi ko ba haka bane yanzu mu ma muka karanta namu ana ko ba haka ba yanzu mun karanta irin wannan yanzu a nan gurin ai in ka ji salan yana so ya ƙara jawabi ne akan abin dama ai ya san ba kyau yau
mai wani yana cewa da Allah malam ya ce wallahi malam rayuwata tana cikin haɗari domin ban san ranar da zan mutu ba amma na ka- na kasance a wasu lokutan na aikata sabon ubangiji na kasance mai yawan wasa daga bana har sai na yi inzali sannan nake jin hankali na ya kwanta wallahi malam na rasa yadda zan yi na daina wannan mummunar ɗabi'a tawa shi ne yake son malawai kamar nasiha sannan kuma ka taya shi da addu'a kuma da ba da shawara
matsalarsa kawai ko dai ya aure ko kuma ya dinga azumi haka annabi ya ba da shawara ya ma'asharar shabab manista da amin kuma ba'ata fale ta zawwace ya ce ku matasan samari wata ran za ka zo ka nema manin ma za ka nema ka rasa a jikin saboda matashi ne shi yanzu to annabi ya ce wanda yake da halin aure ya yi wanda bai da shi fa sai ce ya dinga yin azumi ba sai ka koshi ba sha'awar ta tashi to ka kama azumi sai ka ga ka daina ɗayan biyu ne ko kai aure ko ka kama azumi shine mafitarsa na'am mai wannan tambayar yana cewa to kafin tambayar kudin da aka samu na taimakon da aka nema na wannan bawan Allah marar lafiya naira dubu ashirin da ɗari uku da naira biyar shi ne abin da mai wannan yana cewa Allah shi gafarta malam malam sunna wato malaman sunna sun yaƙi taron suna da ake yi sai gashi yanzu an maida shi a masallaci kuma sai kaga har ahalin sunna ma suna yi shin hakan ya halatta kenan yanzu malam a bai halatta ba ya saba koyarwar annabi da su bayan an yi sallah wani ya lallabo gun liman har da ɗan mintinsa a Allah sauƙaƙe da kai da wanda ya wancan duk ɗaya ne musulunci abin da ya ce kai hudu ba a ɗan jaririnka ka yi ta haniki ranar bakwai in ka ga dama kai walima ka yi abinci mutane su ci shi kenan amma ba za ka zo masallaci ka raɗa wa liman ka ce ka aihu a yi kaza a yi kaza ba addu'ar da za a maɗin kai kai ta can gurin walimar da aka ce ka yi yana daga cikin abin da ake walima an amma aihuwa Allah ka shiryar da mu wani yana cewa malam mata na biyu ne ɗaya ta fi kyautata min ta san halin da ta san halin da in ba ni da shi sai kaga ta yi hidimar gida ma da kuɗinta kuma ba za ta tambaye ni ba ni ma sai malam kuma na fi kyautata mata shin hakan ina da laifi ko babu kyautata ko dai ka biya ta kudinta ai ba shi tamar ko ba haka ba sai dai inda ya bata ne ta ce ka rike mai gida amma ai hakkin wa alal maulida lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf duk wanda aka mar aihuwa to shi zai ba su abinci a matar da ɗan mu kaga a hausa zai ka sai an aifa ma da ya shekara bakwai zai ka ce ya tafi badawai karatun ƙur'ani wai almajiri ne wannan nauyin da aka ɗora ma baka sauke ba sai ka dawo da baya ko in za a yi a sanja tsari wadda duk zai je karatu a bashi abinci kamar ka je ƙasashen yarbawa sai ka ga yaro an haɗo shi da buhun teba garin kwaki da wakensa da rigunansa da omo da sabulu ba za ka gane almajiri ba ne yana karatun alkur'ani ya hadda amma ɗan arewa ba haushe da miyagun malaman cikin musulci wai in za a hana almajiranci ana hana karatun ƙur'ani kuma ƙarya suke sun sani su ba za su bar ɗansu ba wasu manyan masu ha- wannan maganar sai kaga gida suke saya su kutum da guda su wa- keɓe 'ya'yansu su ɗauko malami ana musu abinci 'ya'yansu su yi hadda nan da nan amma ɗan talaka sai su ɗaura gindi aje saboda can ma za su yi amfani da almajiran duk wanda aka mar'aihuwa wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ka ciyar da iyalinka ka ciyar da 'ya'yanka kai musu tarbiya aihuwar ba wajibi bane amma tarbiya wajibi ne daka in ka aihu aiki ne babba sai ka tsaya ka ga tarbiya tarbiya ko ba ta yiwa in ba ilimi Allah ka shiryar da mu
Wannan tana cewa malami ne ne hukuncin matan da suke shafe-shafe da nufin sauya launinsu na asali, wato bilicin kenan da yanzu mata suke yi.
sai ka ga fuskar mace fara in ka duba gaban ka gaba kakirin la haula kaga coge ke inda riwayar hadisi take ba za a karba ba ai yana daga cikin abin da Allah ya faɗa shedan da yace zai batar da su wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallahi Allah ya ce wa man ahsanu minallahi sibga wa yafi Allah iya kala to yayi ka baki ka ce ka ni Allah fari zan koma ka ce Allah bai iya ba kenan ka zauna dunanka haka ni guro ka ba Allah ka ga yadda zai ma dukan ku asalin ku daga annabi Adamu ne wannan kawai yaudara ne da bata lokaci daga baya wannan gun da kika yi shafe shafe zai zo ya zama gyambo ba zai kuma warke ba Allah ya shiryar da mu Bari karanta wannan ta kasance ta ƙarshe. Tana cewa malam tambayar mu ita ce, malam wata mace ce ta yi tafiya ba tare da iyayenta sun yadda mata ba. To da ta dawo sai aka mata faɗa. To ganin wannan faɗan kawai sai ta je ta sha maganin fiya-fiya. Sai kuma ta zo gurin iyayenta ce su yafe mata ga halin da ta shiga. To kuma sanadin hakan har ta rasu, yanzu haka ta rasu. To me hukuncinta a wajen Ubangiji? wai ganin cewa ta nemi yafiyar iyaye to ai yar wuta ne ha manzo Allah ya ce duk wanda ya dauki wani abu ya gwangwada ya sha abin yana hannunsa sai ya tafi wuta wanda ya soka wa kansa wuka ya mutu wuta wanne za ka dauka na dau shi kenan na ce ma yar wuta ne
to iya tambayoyin da za a karanta kenan kafin a je ga addu'o'i batun waɗanda suka kawo taimakon marayu wata mata ta ba da hijabi guda hudu na yara ta ce a baiwa marayu sannan wata ma sannan wata ma ta ba da dogayen riga na yara guda uku na'am Allah saka to musu sai ba neman addu'a da dama takaddun nan duk malam yawanci duga su nan neman addu'a ne ciki akwai abdullahi ganjar na san duk an san shi ya ce mun a masa addu'a ranar asabar zai koma asibiti kano akwai wata bayar allah da ta aiko 200 ta ce a baiwa malam tana neman addu'a wani hakkinta ya makale da sauran mutane 'yan uwanmu da yawa muna tawassuli da wannan karatu da muka yi na'am babani lebo bai da lafiya shi ma allah ba shi lafiya Allah maɗaukaki ya san marasa lafiyarmu Allah ya tashi kafaɗarsu shugabanninmu Allah ya shirye da su ƙasarmu Allah ya kawo mana zaman lafiya Allahumma ina nas'aluka mujibati rahmatik wa aza'ima magfiratik wal ganimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin amin